وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه تذكرت من هو للورى كلهم قوت وهم هجر والمهزب القلم ياقوت عليه صلاة الله ثم سلامه وهو تجلي الذات بل هو عينها فملك العليم هكذا ملكوت عليه صلاة الله ثم سلامه لذا كسرى والفرش موضعنا له ومن هبة قد ثنى عنه خريت عليه صلاة الله ثم سلامه وصار يشق الهجب دون مزاحم ولا خدم إلا تسنى له ليت عليه صلاة الله ثم سلامه دنا فتدلى دون كيف فإنه تكاثر عن هذين كالجبروت عليه صلاة الله ثم سلامه وسر سرى للسر بالسر وحده فما سمى إلا الحاق وسر لاهوت عليه صلاة الله ثم سلامه فيا لك من مرأى هناك ومسمع حواه حبيب الله والرزم أوت عليه صلاة الله ثم سلامه وأين دعا من ذا وأين كليمه وأين الذي نجا ومسجده الهوت عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه بها يسهل الأرزاق والعيش والقوت عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه فتشرق من أنواره البر ناسوت عليه صلاة الله ثم سلامه عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة من الرحمن والرحموت عليه صلاة الله ثم سلامه حرف التاء kenan ko wato mallan mushi ibrahim yace Allah kara masa yadda yace me warto man huwa lil wara kullihim qutu yace na tuna da ko kuma na ambaci wanda ban mance da shi ba wanda ban taba barin ambatansa ba shine man huwa qutul lil wara kullihim wanda ya zama abinci ga halitta kauni baki ɗayanta shine abincinsu na haƙiƙa eh manzo Allah kenan jiya mun faɗa ko ba haka ba a cikin zancen ibn qayyim ko da manzo Allah ya zama shine alfaqiru ila Allah ta'ala haqiqatan ya cika wannan muqamin na faqaru a hawaje jami'al khalqi ilayhi ashadda min ijtihadihim min ad-da'ami wash-sharabi wanda fasil ladhi bihi qiwamu arwahihim to wannan haqiqatan manzo Allah ita ce Allah yake madadin duk abu duk halitta kowace zarra daga nan take samun komai nata na zahidi na baɗini to shine annabi kenan to wa hum hajarun wal mustafa al qarm yaqutu to wa hum hajarun su halitta baki daya duwatsu ne wal mustafa alqarmu shi ma manzon Allah a bashariyarsa dai bayani a bayyana mutum ne ko mutum ne gashi bashari to amma dangane da kuma irin mu ne ko kul inna ma ana basharun mislukum ko ba haka ba to misliyar ta fuskacewar shi ma nau'i ne na jauhari mu ma wasu jawahir ne mu duwatsu shi kuma diamond ai kasan diamond ma dutse ne to amma duwatsu yau za ka tattake ka wuce ka tafi neman diamond ka halaka ma kan neman wannan diamond ɗin ko da yake dai shi ma dutsen ne shi ya sace muhammadun basharun walaisa kalbashari e ga shi shi ma hajar ne amma shi hajar nasa shi diamond ne shi ya sake ce ya kutu tilmuta hakikati to shi ne manzo Allah shi ya kutu ne shi ne diamond mu kuma baki ɗaya wanda ba shi ba dutse ne
wa huwa tajalli zati bal huwa ainuha shi ne tajalli na zati wato da shi ubangiji tajalli ga halittarsa baki ɗaya shi ne tajalli na zati shi ne natijar natijar tajallin zati kenan zati ta tajalli to wannan tajallin yana da natija natijar wannan tajallin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bal huwa ainuha bal shine mabubbugarta mabubbugar da daga nan zatin ya bubbugar da komai da komai wannan haƙiƙa haƙiƙatul haƙaƙi wannan abinda yake ce durratul bayda'u to ita ce kaman idaniyar ruwan halitta baki daya duk komai da ganin ya bubbuga ruwa inda yake fitowa ba na cewa idaniya ba an gane to shine idaniyar kaunu ga baki daya shi ma'aiki da shi ne daga nan ubangiji ya fitar da duk kauni an fahimta yawwa wannan hakikar durratul bai za din to daga nan duka kasara kuma ta samu aka fitar da kauni baki daya an fahimta ko to shi ne bal huwa ainu haɗin yawwa kana mutum ya dinga fassara zancen ahalun lahi da wani abin da ba zai shari'a za ta hata milhu ba za ta ɗauke shi ba ko maki ko masoyi bai kamata ya haka ba ainu din nan tana da fassarori ta fi ni kaina yanzu a kaina sun fi guda goma ainu din nan to kuma ba nan larabcin ya tsaya ba iya inda na sani tana da ma'anoni da yawa barkatai to idan aka ce idan aka faɗi kalma kada mutum ya fassara ta da son zuciyarsa wani aka ce ci tajallilin zati sai ce bal huwa ainu ha gashi a diwanin kuma an ce wai a'a shine ma hakikatta to ba haka ake nufi ba ka faɗi ma'ana ɗaya tak ta ainu ka tsaya a kanta kai kuma ba mai littafin ne ya fassara maka ba kai kuma ba wurin almajirinsa ka je fassara maka ba to ba haka ake nufi ba ainu tana da ma'anoni barkatai wanda ka fassara ɗin ba shi to ake nufi ba yanzu da ubangiji ya faɗa cikin uluhiya da ya ce wa ina huta ale jaddu rabbina sai ka ce kakan ubangijinmu jaddu rabbina mala a to ai kalmar ta ɗauki kaka ko sosai harfin da harfin amma ba shi ake nufi ba a nan sai ka saurara mu mu gaya maka abin da ake nufi mu da muka karanta wajen wanda suka sani to min haka za malaku to kaji fassara kenan mulkin ubangiji al'ali halittarsa ke na wanda ido yake iya gani to minha daga wannan ainin take ainu ai mace ce ka sani yau daga wannan ainin take ka ji mabugar kenan ko kaza malakutu haka mun mallake mallaken ubangiji wanda idani ya bata gani al awalimul ma'ani daga wannan ainin take dai daga wannan ida to ka ji ainin kenan to lizaka sara wal farshu mawdi'u na alihi dan haka nan sai ya tafi da daddare ya isra'i kenan wal farshu dukkan wata martaba mawdi'u na alihi ta koma matakin takalminsa tana kasansa ya take ta ya wuce
wa min haibatin qadin sana'anu hiritu saboda kurjinin halara ta Allah ihiritu gwanin hanya shine direban sa in sana'alhu ya juyo ya kyale shi ba zai iya ci gaba da tafiyar ba shine jibrilu malaika jibrilu ruhul qudus ko to an je iya bakin inda daga nan kuma abu yafi karfin sa sai dai annabi
wa sare shukul hujuba duna shi muzahimi ko manzo Allah sare ya zarce shukul hujuba yana keta shamakai duna muzahimin ba sauran mai matsetseniya da shi yawa a gani shine gaira muzdahami kenan na- da mai da mai alburda yake faɗa gaira muzdahami ka gani ko gaira mushtarakin can ko gaira muzdahami kuma ba a yi tarayya da kai ba a cikin tafiya kuma ba a yi ma- ba a ba a yi tarayya da kai balantana a yi a yi turmutsutsi da kai kai kadai ne a cikin wannan jejin saboda haka ba mutsun kowa sai kai din rasulullahi ka gani uhum.
la khadimin illa tasanna lahu ba wani hadimi shine malaika jibril da illa ta sanna lahu li tufaci sai wato eh, eh, wayansa ya juyo gabarin ba zai iya daukan duban abin da yake gani a gaba ba eh ma zai juya haka nan da baya ya koma da baya ya koma ya tsaya matsayinsa sauran tafiya kuma sai annabi Mhm.
da la fata dalla duna kaifin to manzo Allah ya ya yi kusanci da Allah guda biyu sunansu dunuwi da tadalli suna sunayen wasu martabobi ne na manzo Allah da dunuwi da tadalli Allah shine ya san su shi yasa shi yake duna kaifin babu kakaya ya dunuwi ne yake ya tadalli ne yake babu mahalukin da zai iya gaya maka yanda yake wannan yafi karfin yafi karfin kowa sai Allah sai wanda aka yi wa shine annabi ya san dunuwi da tadalli to ai kai muke sauraro innahu taqasara an an hadlikal jabarut fa innahu yawa sha'anin da lamarin wato halar jabarutan Allah halar kwaranyan sirrin asma'u sifati kenan wato abinda yake a- a a dangane da wato tafiyar kauna abinda yake tsakanin sama ta bakwai zuwa kan kursiyu irin asirarin da suke gurin to sun takaita shi yake ce jabarutu sun takaita gabarin wato riskar wannan duniyar da kusancin ina wane sunan ka gani Mhm.
fa sirrun sara li sirri bi sirri to wahdahu sirri ne tafi ga sirri kuma kuma da ya tafi da bi sirrin li sirrin kuma bi sirri da sirri wahadahu shi kadai duk gabaki ɗaya sirrin da ɗaya ne tak fa sirrin sarali sirri bi sirri wahadahu Mhm. fa ma samma illa alhaqu babu wani abu sai hakika anan kawai haƙo ne kawai an fahimta wa sirru lahutu sirrin kudusiyar Allah ce shine sirrin kawai Mhm. shi ma manzo Allah da kudusiya yayi wannan tafiya shine da sirri din yawa don tsantsa gurin tsantsar bashariya ba ta iya shiga wannan hasken ba babu ta zama a gurin saboda haka sirri ne tsantsa da ainihin kudusiyarsa ya shiga nan gurin shi da ya sa manzo Allah yake shine a cikin kawai shi ne kadai yake kudusiyi shi yasa ga shi zancensa ba a bincike halinsa ba a bincike duk sojira ake kawai a ga yaya yayi me ya ce me ya yi ko a cikin halin fushi ko a cikin halin yadda ko a cikin halin farhu ko a cikin halin huzuru ko a cikin ko menene kawai saboda yana tare da kudusiya to donan kudusiya ta sabi sirri kenan ka gani ya tafi kuma sirrin ba wani abu ne lahuti ne shine kudusiyar ubangiji ita ce lahutin Mhm.
wa ya laka min mar'a hunaka Eh, wa musma'in ba sama'in hawa wa habibullahi to ya al'ajabi gare ka min mar'an wato na daga magana wa masma'in da kuma abin ji hunaka a cananka hawahu habibullahi da masoyin Allah ya tare da shi abin da ya ji ya gani to abin ba zai faɗi ba dan ba zai sanu ba ba sai ya sanu ba sannan zai faɗu kuma ba zai haɗaru ba a cikin zuciya yawa tun da dai aka ce tafiyar da ya yi ruhin annaba ma bai yi wannan tafiyar ba tafiyar da ya da gangar jikin ruhin annaba ma bai yi wannan tafiyar ba bai je gurin ba to ai kaga magana ta fi karfin shi kuwa ruhin annabawa shine ake cewa abinda suke zauka idan da zarra ɗaya tak zai bayyana ga ƙarshen waliyai shine kudubul makatumu khatimul awliya inda inda zarra ɗaya tak ta annabawa za ta za a yi masa tajalli da ita lazaba narkewa zai yi shi hatimul wilayati kasan wasu 'yan kankan ba makiya haka kawai sun ce wa mun ce waliyai sun fi annabawa to wannan a bakinsu aka ji mu kuma abin da aka ce wa ma na shakal makatumu mudura kalambiya walau zarratun min hala za ba tabaddati Eh, wanda ya fi ya fi kowa ƙurewa a cikin mukamin ma'arifa da Allah daga cikin waliyai wanda ya je ƙarshen inda ba inda za a daga nan ba za ma iya zuwa nan ɗin ba to daga nan to shi wannan ɗin to idan da zarra ɗaya tak na tajalliyatin da Allah yake wa annabawa zai masa narkewa zai yi kaji muzancen mu kenan wanda kuma suke mana sharri kuma ga abin da suka ce mun ce mun ce waliyai sun fi annabawa to eh to me ake nema nan eh to ai malakuti ana gaya maka jabaruti ma ta fi- ab- abin ya fi karfinta malakuti ai bata kai jabaruti ba ka gani nan kuma ana zancen lahuti ne saboda haka da abin ya wuce maganar malakuti ba taurari bane da wata da sauransu abin da yake nan gurin sama ta daya zuwa sama ta bakwai shine malakutin ai awalimul ma'ani abin da ake nuna annabi Ibrahim kenan kaga yake abin nan kuma shi ma dan aya wuce malakutin shi annabi Ibrahim din ba a can a jikin baitul ma'amuri aka same shi ba a jingine a sama ta bakwai ai ƙarshen malakuti kenan ai a nan yake a jingine shine mukamin khairul bariya da muke ta gaya muku a nan manzo Allah ya kyale shi a matsayin khairul bariya ya fita inda ba bariya din shi yasa rashin gane idan an ce khairul bariya manzo Allah ya ce zaka ibrahim sai ya ce wai tawalu ne ai ba wani magana wani tawalu anan ai haka ne shine khairul bariya din dan karshen bariya kenan nan gurin shi yasa ai da aka wuce din kaga jibrilin sau- ya ya juyo dawo ya abin nan to saboda fa ma samma illa alhaqu wa sirru lahutu Mhm.
wa rusulu malutu a da Allah duba dai na ba malam ma'utu yawa ito ya al'ajabi ya al'ajabinka na daga magana da abin ji da masoyin Allah ya tarar da shi wanda ma'aikan Allah ba ba su wannan ba wane mutum Mhm.
fa aina duwan min za wa aina kalimuhu ina za ka kwatanta duwa daga wannan gurin inda manzo Allah ya gani da Allah ka san duwa annabi Musa yanzu duwa in ka je wajil muqaddas duwa yanzu in kana da kudi sai ka je gurin wanda ma ba ko baka sallah ma in kana da kudi sai ka je gurin jirgin sama in ka hau sai ka je ka ga duwa din ka ga dur din duk suna nan a nan duniya kasan masar to amma ka ga nan gurin fa ya ka gani to ka gani ina za ku tanta duwa min za daga wannan wanda ya wuce mulku ya wuce malakuti ya wuce jabarutu ya shiga cikin lahuti ya je inda ba a zuwa to Mm, to wa aina kalimuhu ina abin zantarwarsa wanda aka zantar da shi a duwa din ina shi ina wannan Mhm.
wa'anan lazi na jawo masjidu wuluhu ina wannan da ya gani da Allah alhalin masallacinsa cikin kifi ka gani ka ji bayan Allah kenan waliyai su wasu gani suke kama a kurkuku aka sashi kifin da aka sashi Masa- nan aka jawo shi ya zo ya gana da Allah cikin cikin cikin kifin annabi Yunus ina annabin Allah ina wani kurkuku an kawo shi ne nan ya halwa ya gana da Allah haka Allah ya kaddara ai shiryo tsarin yanda za a bi a taho nan din ka gani saboda haka a ainihin lazina jawo masjidu hulhutu shine annabi yunus ko dan mata to alayhi salatullahi summa salamuhu salatin Allah sannan gaskar tabbata gare shi biha yasulul arzaqu wal aishu wal qutu to da albarkar salati da gaisuwa al arzaqu arzuka wal aishu da abin rayuwa wal qutu da abinci ya sauƙaƙa gare mu dan albarkar rasulullahi barkar salati ga annabi amma na ji an fa ansa da aka zo a na ji amshin yayi ƙarfi da aka Mm. ina da to abin ne rigiman je in ba haye sa aka yi ba wannan sai ga shuhudin ma ba zai zauna sosai ba ko Da, um, sai ga soyayya tana dan ittirabi haka Allah ya kiyaye to alayhi salatullahi summa salamuhu salatu lillahi subhanahu wa ta'ala tabbata gare shi tashruqu min anwari lahur nasu sannan na su mutuntakan mu ta shirku ta haskaka min alwarihi daga hasakan manzon Allah algurri waɗanda suke farfarin hasakai alayhi ma'al al kirami wa sabihi salatin ba salatin minar rahmani wato salati da gaisuwa a salati minar rahman daga ubangiji ar-rahmanu war rahmutu da kurewar rahamarsa karshen rahamarsa tabbata alaihi ga manzon Allah ma al'alil kirami wa sahabi tare da alayansa masu girma da kuma sahabbansa duk baki ɗaya Allah ya tara su a cikin salati da rahamuti alaihi salatu wallahi thumma salamuhu عليه صلاة الله ثم سلامه كما لك شوق بالأمين الذي نفادر إلا الروح الأمين متى بعث عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه مع الأل والأصحاب ما حادث حدث عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه من الأب إبراهيم والأهد ما نكس عليه صلاة الله ثم سلامه وشغل يذكر المصطفى ومديهه بحمد إلهي لا فسوق ولا رفث عليه صلاة الله ثم سلامه هو العبد حقا والأنام أبيده فكن لي يا مختار كن لي لدى الجداد عليه صلاة الله ثم سلامه وكل محب في الأمور بأسرها أجسه سريعا يا كريم أجس أجس عليه صلاة الله ثم سلامه لدى القبر مهما يسأل العبد عنكم فقل خدمي وشفاعته بك إذ بئس عليه صلاة الله ثم سلامه عليك صلاة الله ثم سلامه تقيني شر السير النافس النفس عليه صلاة الله ثم سلامه عليك صلاة الله ثم سلامه عديد مخاليك المهيمين حيث بس عليه صلاة الله ثم سلامه عليهم على آل الكرام وصحبه عديد الذي وفى بالروح إذ نفس عليه صلاة الله ثم سلامه حرف الساء كينا حرفين ميدو uku na'am sama laka shauqun bil amin allazi nafas to yayi tajridi abinda suke ce tajridi shine ka wato kaman ka fitar da wani mutum daga cikin ka ka aje shi ka dinga magana da shi amma ba wanda ban bane daga cikin ka ne ka zakulo shi ka aje shi da kake magana da shi zai ce sama laka shauƙun eh kai shauƙin ka ya ɗaukaka kwarai da gaske kai bawan Allah eh shauƙin ka ya ɗaukaka bil amin da amintaccen Allah allazi na fasbiru illa ruhul aminu wanda ar ruhul aminu malaika jibril kenan yayi wahayi a cikin ru'insa shine yayi zance a cikin ru'insa ru'u shine wato ƙasan kalbin kalbin mutum abinda yake samo su ta baɗini shine ru'u an fahimta ah, matabu is yayin da aka aiko shi wato yana hadisi manzo Allah da yake cewa inna ruhal qudus nafasa fi ru'i inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastawiba rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talabi wala yahmilannakum istibda'u rizqi an wato an tabtaguhu bi ma'siyati llahi aw kama qala alaihi salatu wassalam an fahimta yace ruhul ruhin Allah jibrilu yayi mun zance a cikin ru'ina wato ya kawo mun zance daga Allah kenan cewar babu wata rai dukkan rai ga baki daya aka bujiro da su ka zan su dukkan rayuka ga baki daya to babu wata ran da za ta fita daga duniyar nan sai ta cika bakin abin da Allah ya kaddara mata na arziki ba za ta rage ko ko kwaya zarra ba kuma sai ta ritsa ajalinta cip yawa yana nan a ƙididdige ki a gurin Allah sakan sakan minti komai yana na ƙididdige an fahimta saboda haka mazala ce ku ji tsoron Allah ku kyautata neman arziki kada a yi ta hauka kada a ce sai an saba Allah kada ka ce sai ka yi sharri sannan saboda ai ba ka mutu ba sai ka cika arzikinka da ajalinka da komai da komai sai ya cika cif gare ka kuma duk ƙoƙarinka dai ba za ka iya ƙetare kuma wannan ɗin ba to kare shi ne to wannan yana daga cikin abin da ruhul kudusi ya mun zance da shi a cikin ruhina ya ce alaihi salatu lahi salatu lahi summa salamuhu salatu lahi sun masalamu tabbata gare shi ma al'ali wal ashabi ma hadisun wadai eh tare da alaye da sahabbai muddin mai faruwa ta faru eh ku- faruwa kuwa kullum min huwa fi sha'anin kowace ƙwayar zarra shi'unin ubangiji la hasira laha da take kasancewa a kowane saka Mhm.
alaihi salatu lahi summa salamuhu salatu lahi sun masalamu tabbata gare shi min al'abdi ibrahim daga wannan bawa ibrahimu wanda bai warware alkawari ba yana nan kansa
wa shuguliya zikirul mustafa wa madiyu abin da ya shagaltar da ni ya dauki hankalina shine ambatan annabi da yabansa aiki na kenan in ji shehu bihamdi ilahi wannan babu ina suka fada da wala ban.
godiyar Allah babu fasikanci a bakina ba na yin kalma na- na aibanta musulmi ko na zage shi ko na kyare shi balantana waliyan Allah Allah ka kiyashe mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tsarkake harshen mu albarkar rasulullahi ba fasikanci a harshe na ba batsa wala rafasa kenan Mhm.
wal abdu haqqan wal anamu abiduhu shi manzo Allah bawa ne yanke haka yake bawa ne na Allah wal anamu bayi baki daya abiduhu bayinsa ne ai ko anan duniya akan ce bawon wani ko akan ce bawon wani to kakka ce an ce wai manzo Allah shi yake bautawa ba haka bane sai ka dauki ma'anar bawon wanda take wato tai munasaba da gurin shi bawanka kai ma za a iya cewa bawanka ko za ka iya mallakar bawa Allah ya shar'anta ya yadda ya amince to shi manzan Allah abinda ake ce bawa wanda ka mallaki rakabarsa wanda bai da komai nasa komai nasa naka ne yadda duk kaga dama za ka yi tasarrufi a cikin wato mal- mallakinsa da zatin kansa da abin da ya mallaka za ka yi tasarrufi a cikinsa ko to haka manzo Allah yake a tare da mu yawwa haka manzo Allah yake a tare da mu yanzu daidai ne ko zuwa aka yi za a soki soki jikinsa da kaya ya tura ka kai a tsoke ka ya yi daidai an zo za a kawo masa tsara ya tura ku ku goma duk a kashe ku kanka a sare shi ya yi daidai haƙƙin annabi ne to wannan sai bawon ka shi ne kake da ikon kai masa haka to a ko bawon naka ma dai ai bai kai matsayin kai masa haka ba ko ba haka ba tun da ai ba kai ka yi shi ba to amma shi wannan ubangijin da ya yi mu ya yi shi shi ne ya ce annabiyu aula bil mumini na min anfusihim eh manzan Allah shi ne yake da haƙƙi shi ne mafi cancanta ba a kanka ba wai a kan abin da ka mallaka ba a'a a kan samuwarka ya fi ka haƙƙi a kan samu Allah da ya yi ka shi ya faɗa ko kai kai kanka to wanda ya yi mu ya yi shi shi ya mallaka masa wannan damar ya ce auladun min an fusihim yawon in aka zo za a taba shi ya tura kuku ku halaka shi ya rayu daidai ne Mhm. idan da zai gama takka yana so ta saku gare ka saki batti ba wai cewa za ka a to na sake ki kuma ai kan ma ka sake ta ta saku yawa wanda laqu margubatihi haka shehu halilu ya faɗa dama an keɓanci manzo Allah da sakuwar wato abar kwaɗayinsa da zai ganta ya ga shikenan ta haramta gare ka har abada da kai da wani ka to wannan sai annabi kaga kaga ah, wal anamu abiduhu Mhm. ba wai abiduhu wanda ake nufi na ce za a dinga sunkuyawa ana sujada ba ba wannan ake zance ba an fahimta huwal abdu haqqan yanke bawa ne shi wal anamu abiduhu wanda kuma duk ya gaji wannan matsayin shi ma na annabi ya zama bawa din yanke to shi ma wal anamu abiduhu wala ya mar hidima wala ya mar hidima amma a shar'ance to manzo Allah shi kadai ne yake da wannan muqamin annabiyyu auladil mu'minina min anfusihim ka gani mhm da kulle ya makuta eh kwalle kwa lokano ibtada ba ah, wa kulliya ka- ka zamo gare ni ya rasulullahi ka zamo mataimakina ka zamo mai dafa min ya mukutar ya abin zaben Allah kulli ka zamo gare ni ladal jadas yayin sana a kabari eh bayan Allah suna jin wannan lokaci ba karamin lokaci bane don wannan shi yake fassara lamarin ka gabaki daya eh shi yake fassara lamarin ka gabaki daya shi yasa shehu halilu a farkon bude mutasar abin da yake faɗa kenan nas'aluka ludufa wal i'anata fi jami'il ahwali sai yace wa hali hululil insani fi ramsihi da muna roƙonka ludufi da taimakonka a cikin dukkan halaye amma musamman halin saukar mutum a cikin kushewarsa yau to wannan kafa bukatar taimakon Allah a lokacin nan yau dan ka zama na haula kuma wala quwata ba komai ba komai sannan an tsare ta ka gabarin komai eh sannan kam zaka san cewa ba komai sai Allah to ka gani to sannan bawa yafi bukatar taimako amma nan kana numfasawa ga lafiya ga abu ka gani duk mutum sai ya ga kaman yana da ta cewa to ka gani kulli muhibbin fil umuri bi asriha ya rasulullahi ka zamo ga mataimaki ga wannan masoyi naka a cikin dukkan al'amura baki ɗayanta ajisu sari'an ka taimaka masa da sauri ya sarkin karamci ka taimaka ka taimaka yana istigasa da annabi iko istigasa da manzon Allah gaskiya ne wanda bai da komai sai Allah sai a istigasa da shi mana Mhm. in ka zo ka nemi dafawar ma'aiki saboda yana da alfar ah, to wanda karewa a wur- a lahira gaban Allah ma za a nemi dafawarsa na balantana a nan duniya in ka ce neman dafawar manzan Allah shirka ce to sai a lahira za a yi shirkar ita wannan a can ne ta halatta nan ba ta halatta ba a duniya lahira inda babban lamari yake an yi istigasa da manzan Allah an rasa yadda za a yi ga kuma Allah ana gani amma aka tafi wurin annabi aka istigasa da shi yana nan wato babin arif bil mamluki ba mu zo kansa ba a cikin sahih muslimin wato abu mas'ud al-ansari yana dukan bawansa yana dukan bawansa yana ta roƙonsa dan Allah kaza kaza da sauransu bai tsaya bai ji shi ba yana dukansa da yace a'udhu bi rasulillahi ma'ana ina kare kaina dan manzon Allah sai ji cak sai sannan abin ya- ya dake shi ka gani to haka abin nan din yake to yanzu a yanzu kuma shirka ne wannan yawa saurin mutanen na jadu to to mu je nan ladal kabari ma ma yus'alul abdu ankum ba wanda zai ma komai da komai da komai Allah shine mai komai hakikata shine mai komai amma yana sa baye bayansa a hannun bayansa in ya sa sai ka je ka nema a nan in baka samu a nan ba za ka samu ba ka gani Ah, la- ladar kabari ko na ma Eh, ma ai- yus'alul abdu ankum to a ci- a- nan ga- nan ga kabari na yanda aka sana ci kabari na daga zara an tambayi bawan nan game da ku domin inna ma tus'aluna fil qabri anni mutum yana sokacin kabari abinda ubangiji yake nema annabi kana zuwa dama manzo Allah yace inna ma tus'aluna fil qabri anni ya kamata mu yi da gaske shi anan annabin nan ba wasa bane ka gani ko kuna zuwa abinda Allah yake nema kenan za a lalaba da su shi da mala'ikun da kuwa manzo Allah suke nema a tare da kai in sun gan shi katsi Allah ka- ka lamunce mana saboda annabi ka gani to yace to daga an tambayewa game da ku to ka fahimci wato shi Ibrahim Allah ya masa fatahin da fatahin sa yana da zurfi da gaske bai ce Allah ka bani ikon amsa tambaya ba ka tabbatar da harshe na cewa ya Rasulullahi ka amsa min eh ka halarto ka amsa min ka ce kai ku jin wannan yaro na ne baran gida na ne faƙul hadimi ga ya musu ya rasulullahi matambayin ka ce hadimi na ne wannan da kuma zai magana annabin da kuke nema shi ne ba da ansa to shi ya za na gaya ma in ka bibi addu'insa sai kaga yana gaban mazaje hatta da a cikin madalibu ba ka taɓa jin irin wannan ba ka amsa min ya rasulullahi ka ce hadimi na ne wannan ka ku ga umman za Allah ya magana kowa sai yana sahu kuma sai su jajjanye jikinsu kowa su bar shi da annabinsa to wa shafa'alihi bika izbu sannan kuma idan aka tashe shi wannan ba wannan bawa to to kai masa alfarma mhm darajar da ya cancanta ka daga shi kai ta wuce nan yawa inda da yake ka inda matsayinsa yake to ka daga shi kai masa alfarma ya wuce ne alfarma ai maka abinda baka cancanta ba
alaika salatullahi summa salamuhu salatullahi summa salamu tabbata gare ka ya rasulullahi da dini sharri sirri salati da gaisuwa ta tsare min sharrin sihiri tsafi in na fi sunna fas duk sanda mai tofi ya tofi kasan aikin sihiri kenan kulle-kulle ne da kayan kazanta da tofi da waya duk sihiri a cikinsa ake bara gurbin kwai wani kashin bera wani tsummo kara a cikin abin su ake samuwa da su ake kukkulla abu kayoyi ne su gashi ne waye da sauran sanda ake diba baka sani ba su je su kulla matsiya to haka ake Allah ya tsare mu haka kun aka kulla kuma kulluwa yake tunda shi ma sihirin halitta ne eh kuma lamari ne Allah gashi nan ya ba su shigen sai su sai a sa mutum shikenan a sashi a cikin garaje to sai mu dinga amfani da wannan baitin eh alaihi salatu lillahi summa salamu taqini sharra sihri inna fi sunnafas alaihi salatu lillahi summa salamu taqini sharra sihri inna fi sunnafas kowa ya dinga yin wannan baitin yawa walau ko su uku ne ko su bakwai ne ko su sha ɗaya ne ko wani ne gashi nan wasu ɗari da goma sha ɗaya suke wani kan ya fito daga gidansa kamin ya kwanta duk sai ya yi su ɗari da goma sha ɗaya wannan da kake gani to alaika salatullahi summa salamuhu salatullahi summa salamu tabbata gare ka adida makhalikil mahaimina haisu gwargwadon adadin wato abubuwan halitta mahaliku jam'in mahaluku kenan abin halitta ya ce mahaliku daga mafi'ulu ka ce mafa'ilu yawa abubuwan halittar ubangiji haisu ba duk inda ya watsa su ba su samin huma da jalan kasiran wani sako yawa duk inda ya daidaita halittarsa kan ruwa ne da kan tudu ne da sararin sama ne da ina duk inda ya daidaita su to Allah kai ta salati ga mazala adadin su mhm.
alaihi ma alhalil kirami wa sabihi to salati da gaisuwa dai tabbata alaihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da alaye masu girma da sahabbansa gidan laziwa fabiyar ruwa izu na fasa ididdigar abinda ruhul kudus ya zo da manzo Allah shi yayin da ya zance a cikin ruhin annabi kasan a cikin haka wahayin yake sauka ala qalbika litakuna minal munzirina ko mhm to haka yake to ka gani hadidan laziwa fabiyar ruwa to halitta Allah kenan tsawa to dukkan sako na Allah kenan da Allah ya turo jibril da shi ya zo ya zantarwa annabi shi عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه ضياؤك منه الكون كي يتبلج ومن فيدك الجعل البحار تموج عليه صلاة الله ثم سلامه أحمد يا دا الأمين محمد عليك سلام دونه المسك يا رجل عليه صلاة الله ثم سلامه ومن ديبه تاب الجنان ونشره به فهمكم والفقه والبنفسج عليه صلاة الله ثم سلامه ومن وزنه هور الجنان تزين ومنه جلال ناره تتأجج عليه صلاة الله ثم سلامه ومن علمه لو العلي وجوده به وعليه الخلق والأمر ينسج عليه صلاة الله ثم سلامه لذاك سرى ولكل موضع نالي فأكرم بخير الخلق من هو أبهج عليه صلاة الله ثم سلامه وشك له البدر المنير وأسبل الجمام بورق دائما يتسجسج عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه بها فتح بابي وفي الدنيا مزعج عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه تهل لسان الجهل لا أتلجلج عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا أنوارها تتبلج عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها كل الكروب تفرجوا عليه صلاة الله ثم سلامه عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم من الذين أعرجوا عليه صلاة الله ثم سلامه harfin jimi kenan harafi na jimi diya'uka minhu kaunu kadi yataballaju shugaban mashi ibrahim ya ce diya uka wato haskenka ya rasulallahi minhu daga gare shi ne alkaunu ya taballaju halitta ga baki ɗaya take haskaka
wa min faydikal jaril biharu tamawwaju sannan albiharu wato a, tekuna ta mawaju tana cika ne da ruwa tana nin- wato tana toroko ne da da igiyar ruwan nan min faidikal jari daga baiwaka mai gudana duk daga nan haƙiƙaka dukkan wa'annan abuwa suka kwaranyo a cikin zatin insanul kamilu a nan duka kowace madda na kowane irin abu ya fita yawa za a gaya maka tekunan nan daga cikin laɗifa ta zatin manzan Allah ta- ta yi inda tekuna suka fita wannan ilimi ne na arifai da Allah ya musu buɗi a cikinsa za a gaya maka ta cikin zatin manzan Allah inda mala'iku suka fita za a gaya maka ta cikin kowace jinsi na dabbobin nan duk jinsin halitta Allah za a gaya maka daga zatin insanul kamil za a gaya maka maddarsa yawa kowanne kowane ɗaya za an gaya maka maddarsa daga inda ya fita har su irin su ɗera da wane ne da wa- duk da kake ganin su ɗinan komai daga akwai wat- wata laɗifa a cikin zatil insanul kamilu wanda daga nan Allah ya fitar da ita ya fitar da ita saboda haka tekuna daga zatin insanul kamilu suke wannan ruwan da kake gani na tashi hankali to hakan nan abin nan din yake komai daga nan yake to ahmadu ya dahal aminu ya ce ya ahmadu ya ɗaha amintaccen Allah ya muhammadan sallallahu alaihi wasallama alaika salamu gaisuwa Allah tabbata gare ka wanda almiski ya zai kansasa koma bayan kanshin wannan gaisuwar wane shi
wa min dinihi dabal liman wa nashruhu domin ɗibi hiɗa ba jinanu daga daɗinsa ne aljanna ta daɗaɗa wa nashruhu ƙanshinsa kuma bihi da wannan ƙanshin ne dukkan nau'in turare almiski ne turaren ki bane turaren banafsaju ne da wasunsu ma duk daga nan suka samu ƙanshinsu daga jikin ƙanshin insanul kamilu Mhm.
wa min husni hurul jinan tazayyanat to daga kyawansa ne wato mataye na aljanna ta zayyana suka yi ado
wa minhu jalalun naruhu tata'ajjaju to kuma jalalun buwaya ma duk dai daga wurinsa ne buwaya siffa tsananin ba'asi da damka wanda na ruhuta ta'ajjaju wutarsa take ci ganga-ganga shi ma dai daga wurinsa ne ganyan ce kyan ma- 'yan mata da waye da sauransu to wancan din ma duk dai daga wurinsa ne wannan zabaniya wanda kake gani da tashin hankalinsu da azara'ilu da yake zuwa ya makure ka ya janye maka numfashinka to duk uwarsa daga zatin annabi ne Eh, a- wannan azrala da ake faɗa ai azrala sunan ta uwar tasa daga zatin insanul kamil ce take ka gani Mhm.
wa min ilmihi lawla ali to a- a- lauhul ali al- al- allan ubangiji ka gani Ah, min ilmihi daga ilmin annabi ne sallallahu alaihi wasallam dan anan Allah ya aje ilimin Eh, duk ilimin kaunu gabaki daya a cikin zatin insanul kamil yake daga na yake istimdalin sa wujuduhu bai wasa kuma bihi wa alayhi al khalq wal amru yunsaju to yunsaju al khalq wal amru al ana sake halitta ne da lamarin halitta bihi da wannan baiwar da Allah ya aje a cikin sa wa alaihi kuma a kansa ake komai
bizaka sara wal kullu mawtu'un alihi lizaka dan haka ne saraye tafiyar dare wal kullu komai ya zama di'una alihi a ƙarƙashin matakin faɗansa fa akarim bi khairil khalqi man huwa abhaj mamakin karamcin fiyayyen halitta man huwa abhaju wanda yake mafi kyan zati وشق له البدر المنير to aka tsage masa wata mai haske وأسلبت غمام wa asbala da gamamun girgije ya tasajtar da yake tsitsita bi wadikin da madari da'iman titar asbala ta saku da ruwa ita ma
عليه صلاة الله ثم سلامه salatullahi su masalamu ta tabbata gare shi بها فاض أحبابي da albarkar salatinan da gaisuwa masoya na su rabauta وبالديا مزعج maƙina ko muzu a tun kuɗe shi don za ka ƙi a cikinsa a kan me za ka ƙi shi ka gani to dukkan auliya wuce sa kada mu zadda ƙin su ya shiga cikin zuciyarmu allah ya kiyaye mu mutum kai kuskure ya mutu da ƙin wani na allah Mhm.
عليه صلاة الله ثم سلامه salatu allah su masalamu tabbata gare shi تهد لسان الدار لا salati da gaisuwan ta kwanci harshe na tsawon zaman la'ata da jilaju kada na dinga gura-gura ina magana da kyar eh na dinga fitowa ina magana a cikin annabi na tati a cikin taro a cikin ko'ina ne nake na dinga magana tangaran eh a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba in na ji wani wurin na rikice ba in na ji ko a gaban waye na tashi na faɗa za ka yi mamaki in ka gan shi a gaban farafisa da dakatira na cikin ƙasar masar ɗin nan a nan jami'ar azahar ƙarshen karatun duniya ka san na ce azahar ko ba ka santa ba to azahar a gaban su wa'annan magana a gaban wa'annan tashin hankali ne wallahi duk inda aka yi kana ji da malintaka in ka je sai ka kama kirma da ya tashi ya dire sandarsa ya musu hudu ba 1961 1961 shekara kusan 60 kenan shi kansa shehul azhar din ya tashi ya rungume shi ba ga hoton ba da ya rungume shi yake cewa ai wannan mun ba mu san a cikin bakaki akwai irin ka ba ka tuno mana da su imamu na maliku da su da- wato da na jiya da na yau duk ka- duk sai abin naka yanayin mazaharinka da maganarka duk ta hada jiya da yau ga baki daya yayi mamakin abin eh saboda haka shine kadai bakin da ya taba yin sallah ta juma'a limanci a jami'ar azhar ba a taba yi ba kamansa ba sake yi ba bayansa eh wannan 1961 su ma sun ga abin da ya fi karfin su bawar Allah ce Mm, Allah kai mana to mu ji na عليه صلاة الله ثم سلامه salatullahi summa salamu tabbata gare shi صلاة بها كل الخروج تفرج to salati da albarkacinta dukkan damuwa a shafe a yayi mana ita barkan manzo Allah Allah ka dauke damuwa mhm عليه صلاة الله ثم سلامه alaihi dai ma al'alil kirami wa sabihi salatu wa taslimu صلاة Sal- لا أنوارها تتبلج to to sal- sal- alaihi salatu lillahi summa salamuhu salatan lana anwaru ha ta taballaju eh salatin da albarkacinta anwaru ha ta taballaju lana hasakan salatin za ta dinga haskaka gare mu eh mutum mu shiga cikin hasken salati ba muna ganin gaban mu tangaran to عليه مع الآل الكرام وصحبه do salatu wa taslim salati da gaisuwa ya tabbata alaihi gare shi ma al'al kirami tare da alaye masu karamci masu girma wa sahabi da sahabbansa mina dibi a araju salati da gaisuwa mafi kamsasa daga kanshin turare nan muka kwana to alhamdulillah
ما سبقنا سنة بنا